وبركاته yau juma'a tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da talatin da ɗaya ga watan march miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jizu usani a firiya da tafsir na maulanmu sa'idul faidati Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala shafi na ɗari biyu da tisa'in da tara muna cikin suratul arab za mu tashi aya ta tisa'in da takwas malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki shedinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتع به بنظرة تأتي لنا بالزفر a yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا وإعاية بركة مدعزمي بركة مدعو بسم الله الرحمن الرحيم أفعلموا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أجيا idan ba manta ba Allah tabaraka wataala yana gaya ma aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi ka tambayi mutanen ƙauyen garin Makka shin za su iya amincewa za su iya jurewa azabar Allah ta zo musu cikin ɗakuna tsakar dare suna bacci ka tambaye su ka ce za su iya jurewa kamar yadda azaba ta zo wa mutanen annabi lulu alaihissalam mutanen sarnomawa to ka tambaye su su za su iya jurewa azabar Allah ta shigo cikin garinsu cikin anguwanni cikin layuka cikin gidaje har cikin ɗakuna kuma tsakar dare ana bacci idan za su iya jurewa to su ci gaba da ƙaryata ka idan ko ba za su iya jurewa ba to su sallama masa kawai su bi ka su zauna lafiya dama shi ibrahim ya ce sabilu salamin fittiba isra'i huwa babu lil maula wa laysa siwahu sai Allah tabaraka ta'ala ya ƙara gaya ma aiki sallallahu alaihi wasallama yace ko kuwa dai mutanen ƙauyen garin Makka za su iya haƙuri su je su juye wa azabar mu ta zo musu tsakiyar rana cikin garjin rana ta shigo musu gidajensu wani yadda abuna alhali suna cikin wasanni domin ibadarsu a wannan lokaci wasa ne a kewaye ka'aba tsirara maza su kewaya da ranar tsirara da daddar mata su kewaya da tsirara ya ce to ka tambaye su za su iya jurewa azabar ta zo musu lokacin garjin rana wahum yal'abuna in sun ce ba za su iya ba to ka ce su bi ka kawai in ko sun ce ba za su bi ka ba to sun amincewa makarin Allah ne a fa'amin makarin Allah shin ko kuwa in ka tambaye su sun amincewa makarin Allah ne wato tanadi irin da ubangiji istidrajahu shine shigo shigo ba zafi yake cewa istidraji shugo-shugo ba zurfi to sun amincewa istidraji ne na ubangiji iyahu a kansu bin ni'imati saboda ni'imar da ya musu wa akalin bakitatan da kuma kama su arabe za su yi amincewa Allah ya kama su bakitatan ba zato ba tsammani fala ya bar wa Allahi illa al-qawl al-khasirun ba kowa ke amincewa makarin Allah ba sai mutanen da suka zamanto tababbu wulakantattu asararru su ke amincewa makarin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa maulana Sheikh Ahmad Tijani صاحب القرب والتداني سكان الله من فيض مدده بهذه الأواني ya ce gaya mana ya ce mana afshu anna man kana fi mahabbatina ila an mata alaiha yub'asu min al-aminina ala ayyi halatin kana ala ayyi halatin kana ma lam yalbas kullatal amani min makarillah ina muku bishara inda shi yau tijjani radiyallahu ku sani cewa duk wanda ya kasance a cikin soyayyenmu menene alamar soyayyenmu kula da sallah menene alamar soyayyenmu girmama iyaye menene alamar soyayyenmu kaunar annabi da koyi da shi menene alamar soyayyenmu yawan karatun alqur'ani menene alamar soyayyenmu yawan istighfari da salati da la ilaha illallah to duk wanda ya kasance a cikin sanmu idan an mata alaiha har ya mutu akan haka bai bari ba yu asumi da al'amina ranar lahira za a tashe shi tare da amintattu min annabiyyi na wasu siddiqi na wasu shuhada da wasu salihi na wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah yace saboda haka za a tashe shi cikin amintattu ala ayyi halatin kana a bisa kowane irin hali ya kasance ko talaka ne ko kaskantacce ne ko ubansa ba ma guje ne uwarsa ba ma gujiya ko menene shi matukar ya rike ibada kula da sallah girmama iyaye barin lalata karatun alkurani san annabi da koyi da shi istighfari salatin annabi la ilaha illallah yu'asu bil alamin ala ayyi halatin kana sai a ƙarshe sai ya ce amma malam yalbas kullatal amani min makarilla da sharadi idan bai dinka rigar amincewa makarin Allah ba ya rataya ta wuya kamar yadda da yawa mutanen zamani suke Shehu ya ƙarar da rayuwarsa wurin ibada radiyallahu ta'ala anhu Shehu Ibrahim ya ƙarar da rayuwarsa wurin bin Allah yana cewa radintu bi rabbi wal halifatu maslaki imani rasulullah la atakhallafu dalili kitabullah wal baytu qiblati nasumu wal baytu al harami nudawu nusalli sujudan raki'ina wa inna ala za darajna dahra la nata'assahu wa lasna nubayi bis salimi fala nara siwa khaliqil akwani yuni wa yusibu yamutu bi gaidin ونذكر مولانا الجليل تعرضا لآلائه شكرا ولا نتكشف يموت بغير من يجزه فإنه لي والدين عظيم سرمدا ويرفرف رفرف يا دين كدعوا توت لا إله إلا الله sai ta kadawa dan bakin ciki ya mutu to amma sai mutum ya ce wai su yake bi gashi kuma sun sun dade da rasuwa sai dai kawai Allah ya wanzar da sunansu sai mutum ya zo ya tafkatsiya sai a zage su alhali ba hancin su a ciki mutane ne sahihai bayan Allah managarta to amma yanzu sai yaro zai fake da su kawai sai dinga lalata ya ce wai shi mabiyin su ya yi shi zai shiga aljanna in ya mutu a fada ya man makaran lahi illa alqawmul khafirun ba kowa ke amincewa makarin Allah ba sai wanda ya zama daga cikin jama'ar da suke tafafu a tararru. La ya mun makarar layi, ba wanda zai amince wa makarin Allah, illa alƙawar kafiruna sai idan ya kasance cikin mutanen da suke a tararru tafafu marasa arzikin duniya da lahira. Al'amnu amnani, shi mai ce bari gaya muku aminci da kuke ji kala biyu. Aminci. kana biyu ne dan karka je ka ga wani babba a ce wai shi ma ya amince maka in Allah ba amincewa ne ba wani mun rarrabe maka yadda abin yake dalla dalla ka ji shi gwari gwari al'amru amnani aminci kana biyu ne amnu ahlil qahri akwai amincin ma'abota qahariya waɗanda alƙafaru ya makare su akwai aminci irin nasu sun je sun shiga wurin da ba a shiga sun ci karo da alkafaru ya matse musu wuya wannan amincin nasu daban ne irin wannan ne sai ka ga mutum ya daina sallah ya daina azumi ya daina karatun alkur'ani ya koma lalata shaye-shaye zinace zinace fasikanci caca tata kuma wani duk a wurin shi wani shi na Allah ne a haka ne to wannan aminci ne na ahalin kahari وهذا الامر kaga wannan aminci lil khasirina wato tafarku suke wa amru ahli al-lubbi sannan akwai wani aminci shi kuma ana ce masa amincin ma'abota lubbi su ne waɗanda su ci karo da alladihu ya dindide su da rama waɗancan alƙaharu ya makare su waɗannan alladihu ya lullube su وهذا الأمر kaga wannan aminci lilmutalina shi ya yune kawai suke da wannan aminci shi ne amincin da zaka ga mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya lamunce masa abubuwa da yawa shiga aljanna da wasu abubuwa masu girma waɗanda tsakanin sa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai kaga yana fara sallah da ya zauna sai kaga yana ta kuka ta kuka ta kuka shi kadai da ya ga almajiri ya kwashe abin da yake aljihu ya bashi bin iya cin abinci in makwabcinsa yana jin yunwa gashi kuma an amince an lamince mishi shi ne irin amincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar masa da inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza توجيه داش الله اكبر الله اكبر الله اكبر ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سبحانك سبحانك سبحانك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اه سيدة عائشة تشي يا رسول الله ألنت الذي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر wai ba kai bane annabin nan ne wanda Allah ta'ala ya lamince masa bai taba yin zunubi ba da kai ma an yabe kuma in kana so ka kare a gaba ma kai an yabe da Allah ka taba jin wanda za ka dama wani laifin da kai jiya an yabe in kana so ka kare gobe ma kai da Allah kai aka ce ba ka yaya ai gani za ka yi ma laifi a nan ma ne sai an sai an je Lagos Allah ba a to lamuni irin wannan in ko da kuɗi da yawa ma sai a tafi turai kawai eh a lalace sosai a tafi to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dinga sallah har kafar da tana kumbura sai da Aisha ta ce ya Rasulullahi ba kai bane wanda baka taba laifi ba da kai ma da an yafe kuma wanda zaka yi gaba ma Allah ya ce kai ya yafe ya ce ni ne Aisha ta ce ya kake wannan ibada har kafa tana kumbura ya ce afala akunu abdan shakura haba Aisha bana zama bawan Allah mai godiya ba an ba ni fatuhun qayyim an ba ni fatuhun mubin an ba ni fatuhun mutlak haka kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ni in zama rahama ga talikai baki ɗaya su ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi ke nan kawai sai in kwanta in ta bacci Aisha ai ya kamata mu gode wa Allah to anan aka gano ashe idan kana daga cikin waɗanda aka yi ma lamuni na samun rahama ko wata nima ko shiga aljanna to alamar gode wa wannan nima kai ta sallah الشكر هو مقابلة النعمة بالذات دون المعصية saboda kar wanda ya yarda ya ce ai shi yana ɗariƙa ɗariƙa kuma an shiga wato duk wanda ya mutu a ciki zai shiga aljanna shi kenan ya koma hanyar lalata da sauransu Allah ya kiyaye to wa hadal amru kun ga wannan aminci wato amru ahalin lubbi lil mutadina shi yayyu ababen shiryawa Allah ke ba su ne allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahum al-amn ko lahum al-amn wa hum muhtadun su ne waɗannan su ne waɗanda suka yi imani kuma ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba ba su sha giya ba ba su yi zina ba ba su yi caca ba ba su yi sata ba ba su ci zarafin wani musulmi ba ba su cuci wani da harshensu ba ba su cuci wani mahaluki da hannunsu ba wala aika rahul amu to waɗannan su ne da wannan aminci wato na lulubi wahun mota duna kuma su ne shiryayyu haka al'amu ka ga wannan aminci amu ahalin lulubi shi ne amincin ma'abota lulubi a fala ya mun makarar zai ba kowa ke amincewa makarantar Allah ba illa alqaumul khasiruna fi mutanen da suka zamanto tababu hazal amru wannan aminci shi kuma amru ahalil qahari a lura da kyau wancan aya ta ma'abota lutufi ne allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi nulaika lahum lamnu wa hum mutaluna wannan shine amru ahalil lutufi أفعلوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون والنشين أمر أهل الكهل الأنبياء شو رضي الله تعالى عنه وارضاه والنبي يعني يشكون عن نبوة الله على نبينا عليه الصلاة والسلام يعرفون أنهم آمنون سوسن سنشي وسوء من تتوني من أذاب الله بشكاء أذاب الله لأنهم لو من شوى النبوة يجدون البشرى suna samun bishara daga Allah wa auliya Allahi sannan su ma waliyan Allah ya ji donar bushara su ma suna samun bushara bi salamatihim da kubutarsu daga azabar Allah ya alamuna waliyan sun san annahum bushru bi salamati cewa su an musu bishara da aminci wato aminci daga azaba fi dunya wal akhirati duniya da lahira wa hadha laysa kusranan saboda haka wannan aminci ba tabiwa bane ba asara bane dan Allah ne ya faɗi innal ladina qalu rabbuna Allah summa taqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takahu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم wa ma yulqiha illa allazina sabaru wa ma yulqiha illa zu haddin azim a wata ayar kuma innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda haka wannan aminci ne daga Allah ba aminci bane na son zuciya bal bari dai lutfun min Allah wato lutfi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah yana gaya musu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wal anbiya kaga annaba lahum an yuhdu bi zalika Allah ya ba annabawa dama in sun ga dama suna iya gaya wa mutum su ce maka mu annabawa ne daga Allah Allah ne ya aiko mu saboda haka duk wanda ya biyo zai shiga aljanna Allah zai gafarta masa Allah zai bashi kaza zai bashi kaza zai bashi kaza wannan annaba suna da izini mulaki su faɗi wannan a ko'ina annabawa suna da izini an yi kudurin izalika wal auliya la yukhbiru bi zalika amma waliyai su ba su da izinin su fada in ma suna da izini izinin muqayyadi ne ba mudlakin izini ba akan yi musu izini ku gaya ma wani da wani da wani alima zalika fulanun wa fulanun kaza fulanun masjid ma ukayya ku gaya ma wani kar ku gaya ma wani ku gaya ma wani kar ku gaya ma wani ku gaya ma wani kar ku gaya ma wani amma annabawa ku gaya wa kowa da kowa wanda bai yarda ba wuta zashi su kuma wani ya tace kar ku gaya wa kowa da kar ku halakar da mutane mutane sun san annabta ta kare kawai ka zo ka ce wa mutane wai an bi kaza ka shiga aljanna kai ne ka gaya musu wani kuma ka gaya musu kama bakin su sannan kar ka gaya ma wani gaya ma wani kar ka gaya ma wani gaya ma wani to wani lokaci kuma sai izini ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce a faɗa a lokaci kaza lokaci kaza kuma an shiru sai ka jira cewa usulu jami'il mafikina bi habliya ta haqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawbi hayati fil ma'arif lam turam faqad kasura al aqdabu an darshi sha'wiya sai ce bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbira رسول الله لا نبيا حلفت يمينا انني لا يهبني سوى اسعد والعكس في حال حبليا وقد علم الاقوام اني خديمه فوصل حديد الله يلفى لوصليا وما قلت قولي شائعا متبجها وما مسني سكر يغيب عقليا وان خلوقي للانام سعاده فلم يشك يوما رأني وخجل وما قلت هذا دون إذن أجل ده مقالة وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباه لغيري وذا كله منهم بسيد مرسل عليه الصلاة الله والسؤال شأنيا كان ورته حتى تهيرت إنما جلال رسول الله هي الفتنة إفادته منه إليه محبة وسبحان رب ذكروه تجليا فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكرا حتى موسى سيدا saboda haka wannan aminci Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabawa izini mullakin izini su faɗa sai ka za ka ji annabi yana cewa abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna wadal hadu fil janna haka haka haka wani wani har mutum goma daga baya ma haka kawai ana zaune akwai ran yana zaune sallallahu alaihi wasallam akwai wata tabarma da annabi ke da ita yana da tabarmi kala biyu akwai tabarmar da idan ya zauna a kai sahabbansa suna iya nan gadewa haka iyalinsa suna iya nan gadewa amma akwai tabarmar da shi zai iya shimfiɗa ta shi zai iya nan ba wanda zai iya nan gadewa kaba ne wanda ya shiga cikin wannan wanda ya shiga cikin wannan shi kaɗan ya san yadda zai yi warware ta yi zai yi yin ke ta to to in kana so ka ji labarin gaibi to ya zauna akan wannan tabar yanzu za ka ji ana baka labarin lahira ana ɗauko maka shi ana cewa ka gani ka gani kai ma kallon nan kai ma ga wani yana zaune a kan tabarmar ya kura wa kofa ido a masallaci sabai suna zaune sai ce yanzu wani zai shigo daga wannan kofar dan aljanna sabai sai kura ido sai ga abdullahi bin sallani ya shigo washe gari annabi ya ƙara zama a kanta sai kalli kofa ya ce dan aljanna yanzu zai shigo ta wannan kofar sai ga abdullahi bin sallani ya shigo washe gari annabi ya sake faɗi sai na umar yana wurin da annabi ya faɗa tun sai na wuri tashi sai sahabbai suka bi shi sai suka tara Abdullahi bin Sara suka ce masa kai ko wani aiki kake yi annabi ya ce kai dan aljanna ya ce wallahi ni ban da wani aiki mai yawa ban da kawai ni ba na kwana da kowa a zuciya ba na tashi da kowa ni ba na kwana da kowa a zuciyata kuma ni ba na tashi da kowa a zuciyata amma ba wai sallah bane na kowa ko wani azumi ko sadaka ni ba na kwana da kowa a zuciya sai Allah ba na tashi da kowa a zuciya sai manzo Allah sai na umar yace to da wannan saboda haka a wal awliya la yu'minu bi zalika awalam yahdi أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون wato ‘yan uwa amincewa makarin Allah bala'i wallahi shi dan abin da ya sa ya zama tsinanne amincewa makarin Allah amma limani ne da har ma akwai hadisin da annabi ya ce a duniya babu wani wuri a ƙasa da zaka taka inda shedan bai taɓa yin sujada da Allah ya zuwa duk inda ka sani a ƙasa in dai zaka taka wuri to shedan ya taɓa yin sujada wuri to amma sai ga kanshi me yake sa mutum ya ga kanshi amincewa makarin Allah to in dai wannan ayar da muka karanta a fa'aminu makaran Allah fala ya amal makaran Allah illa al-qawmul khasiruna wato Allah tabaraka ta'ala yana magana ne akan amincin manajartan bayi annabawa da waliyai cewa kan su amincewa makarin Allah su ba domin amincewa makarin Allah jahilci ne yana janyo tabewa da asara to ya kace mutan wanda shi shi ba sannan yake ba ba karatu ba zikiri ba sallah ba salati amma kuma aka wai kuma wai za su shiga aljanna ko shi da ba za su shiga ho ba sallah ba salati ba ba karatu ba zikiri sai dai ka ji kayan wancan ya sace kayan wancan ya aikata dukkan aikin tsiya amma kuma yana cewa wai za su shiga aljanna da sabon Allah alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ma yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi wal absari sabbit qalbi ala dinika annabi ba ya ubangiji ya wanda zukatan bayi ke tsakanin yatsunsa guda biyu Allah ina roƙo ka juya zuciyata ka tabbatar da zuciyata ka tabbatar da idanuwa na akan addininka kar ka juya su sannan Allah tabaraka ta'ala yana ambatan manyan bayin Allah waɗanda suka kafa kan ilimi yana gaya mana irin addu'o'in bayin Allah na gari addu'ar su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan fa ita ce addu'ar su ya ubangiji karka karkatar da zuciyoyinmu bayan ka riga ka shirye da Allah kai mana baiwa kyauta daga wurinka kai tsaye kyautar rahama domin kai ne mai yawan baiwa sannan akwai waɗansu kalmomi Allah ta baraka wa ta'ala yana ga annabi Musa kalmomi ne guda biyar yake ce mai ya Musa sidirki Musa ka amince da arziki na ka amince da arziki na al-madmunu laka wanda na lamunce maka ma da man khaza'ini mudu'atan matukar taskata a cike take ma in ba ta raguwa Musa in dai ka san taskata ba ta raguwa to ka amince kai ne arziki wa khaza'ini mawdu'atan abadan kuma taskata cikakkiya ce har abada ba ta raguwa na biyu yace masa ya Musa la takhaf sahiba sultani karka ji tsoron duk wani mai mulki ma dama sultani matakar mulki na wa sultani mawjudan abadan mulki na kuwa yana nan har abada ya Musa la tazkur aiba gairika ma dama fi ka aibu musa karka dinga faɗin aibun mutane matuƙar kai kana da aibu ka zo ka ce ai wani makareci ne alhali kai kuma mahulmaci ka ce ai wani mazinaci ne alhali kai kuma mashayi ce ai wani ɗan caca ne alhali kai kuma ɓarawo ne saboda haka in Allah ya gaya wa annabin Allah wanda yake ma'asumi baya zunubi wannan to ashe mu ne ya dace mu je da faɗin aibun mutane Musa karka faɗa aibun wani mahaluki matakar kai kana da aibi wal aibu wal abdu la yakhlu min aibin abada shi kuwa bawa baya wofinta daga wannan aiki har abada ya Musa la ta'amal min makarillah Musa karka ga kana magana da ni ba karka ga kana magana da ni Musa ka ce za ka amince wa makarin Allah ba malam tara nafsaka fil janna Musa in dai baka ga kanka a aljanna ba karka amince wa makarina kai ko ka shiga aljanna ma Musa karka amince babanka Adam yana aljanna na fito da shi to fa babanka Adam yana aljannan amma na fito da shi na biyar ya musa la ta turku muharabatin shaitan musa karka daina yaƙar shaitan ma da mai hari buka matuƙar shaitan yana yaƙar ka wa shaitanu la ya turku muharabatika abadan shaitan ba zai bar yaƙar ka ba har abada sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin hadisul kursi yake cewa abdi لا تعمل مكري وإن أمنتك فإني لا يهيد به مهيد باوانا كركا أمنشي وتاندينا ko da ni na amintar da kai domin ilimi na ba wani mahaluki da yake kiwaye shi to kaga alamar ka san Allah ka kiyaye Allah ka so shi ka bi umarnin shi kawai sauran aikin kuma ka ban masa shi yasa mawaki ke tawai fa amin makarallahi billahi jahilu وخائف مكر الله بالله عارف ولا جاهل إلا من الله عالم ولا عارف إلا من الله خائف ba wani jahili a cikin masu tsoron Allah duk wanda kaga yana tsoron Allah ba jahili bane arifi ne duk wanda kaga ya amincewa makarin Allah yana shan giya yana zina yana tata baya sallah ba arifi bane mahajiri ne baki kiran jahili fitik labarin ma'arifa yake tsintowa daga bakin masana Allah yake barazana a wurin samari da 'yan mata amma in ya isa shiga cikin masana Allah ne magana kasa akwai bambanci mutum ya shiga cikin manyan arabai ne magana a shu a kada kai a ce haka yake da kuma ka zo ka zauna da yara ƙanana mashaya lalatattu waɗanda suka bar idan gidan iyayensu da daɗewa da 'yan mata lalatattu kai magana a ihu a ce Allah kiyaye ka ai ka faɗa abin da suke so ne karkai bajinta ko ka nuna gwalinta ko ka nuna tankama wai dan kai magana cikin ƙananan yara sun gaskata ka shiga cikin manyan kai magana mutum shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a walan ya hadi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka tambaye su wai shin har yanzu hasken shirya nan ya ta bayyana bai bayyana bane ne da zai yarsu nan arba ga waɗanda ake sa ran su za su gaji ƙasar duniya wato mutanen maka su ake sa rai za su gajin duniya baki ɗayanta ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون to mutanen makka tunda a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ana fare cewa su ne bisukuna saboda zaman makka da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana fare za su zaman to su ne sabon zibi min ba'di aliha bayan mutanen da aka zuba a cikin ƙasa sun wuce ainihin ba ya halaki ahliha bayan halakar waɗanda aka ba ƙasar wato adawa da samudawa da sadomawa da mutanen madina Allah na sha'u da a ce mun ga dama an annahu ai da a ce mun ga dama launa sha'u da mun so asabnahu da mun kama su laushi na da mun ga dama azabnahu azabnahu da mun azabtar da su kullum baki ɗayan su bizurubin saboda zunuban su kama asabna mun qablahu kamar yadda muka azabtar da waɗanda suka shuɗe kafin su alam ya ta haka gudu zalika ya rasu Allah ya tambaye su wai su san haka bane wala dabau kuma da mun so da sai mu jinki nakhsimu mu doka kwaɗo ala ƙulubihim a bisa ƙofofin zukatansu sai mu sa padlock sai mu kulle fahim la yasma'una duk wa'azin da za a yi musu ba za su ji ba sai su zamanto ba sa ji ba sa sauraron almau izata wato duk wani wa'azi da za a yi musu sama a ta dabbure ji irin na tunani sai zamanto ba su da irin wannan jin sai dai zurga cewa sawa'un alaina aw hatta am lam takun min alwalidin wa nadfa'u aka ce ko na'am tilka alquran qus
tilka alquran qus alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين الله تبارك وتعالى yana ga amma yake sallallahu sallama yace tilkal qura wadancanan ka garuruka allati marra zikruha wadanda ambatan su ya shure a baya da kusu alayka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam muna labarta maka labarukan su ne muna labarta maka min ambari haya daga labaran mazauna cikinsu walakar ja'atun rusulun bil bayyinati hakika manzannin su sun zo musu da ayoyi bayyanannu yayin almu'jizati zahirati wato mu'jizozi wadanda suke bayyanannu sun gan su kurukuru amma fa ma kanu yubi ba su kasance sun imani ba inda baji'in a yayin zuwan waɗannan manzanni annaba a annabi hudu annabi nuhu ya zo ba su imani ba annabi hudu ya zo ba su imani ba annabi salihu ya zo ba su imani ba annabi nuhu ya zo ba su imani ba annabi shu'aibu ya zo ba su imani ba musa ya zo ba su imani ba isa ya zo ba su imani ba gashi kai ma yanzu ka zo saboda haka fama ka ne yuni ba su kasance sun imani ba inda maji'in a lokacin zuwan annabawa ne bima kazzabu bi sababin kufrin wato da karyata wasu saboda sababin kafircin su min qablu qabla maji'ihim kafin zuwan manzannin dama can ma kuzawa kafirai ko da manzanni suka zo bari suka maru sai suka zarce suka ci gaba adal kuri a bisa maguzanci da kafarci kazalika dafu to yadda ka yin wannan jinki ya ba Allah ala kulli kamina Allah yake sa kwado kasu ya kulle kofofin zikatan kafirai wa ma wajanna li aktsari minha وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Allah tabaraka wa ta'ala yace ba mu sami mafi yawancin su ba wato li aktarihim mafi yawancin su min ayin daga masu cika alƙawari ba mutanen nan da muke aiko musu da annabawa mafi yawancin su mun same su ba sa cika alƙawari shine wa ma wajanna li aktarihim min ahadin wafa'an bi ahdihi ba sa cika alƙawarin su yau ma aka zumi tashi wato a ranar da aka kalli aka ji alƙawari a kansu alamun tarin kenan wa in wajen na asarun na fasikina sai dai waɗanda muka tadda su wato mafi yawancinsu na fasikina wallahi masu warware alkawari ne aksarun mafi yawancinsu fasiku na fasikai ne na ke nuna lil'ali masu warwarewa ne ga alkawari kanar rasulu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi rakalin wata rana yana cikin ayarin sahabbai ana tafiya min asali daga sahabbansa faƙara kawai sai ka ji annabi yana cewa bayu bayu bayu ku yi mun cappa ku yi mun cappa ku yi mun cappa ƙaru sai sahabbai suka ce alama lubayi aka ya rasulallah a kan me kace so me maka cappa ne ya ma'aikin Allah faɗi wi ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to bayu ni menene cappa ala salawatul khamsi a bisa cewa za ku dinga kulawa da salloli biyar ka ji dalilin da sai za a shiga dariƙa shi ne za ce to sharadin dariƙa kula da sallah akan lokaci cikin jam'i ba a bin limamin da bai cika rukuku ba a bin limamin da bai sunna sharadin dariƙa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi min cappa a bisa cewa za ku kula da salloli biyar wasu yayin ramadana za ku kula da azumin watan ramadana wal zakati masu dukiya cikin ku za su rika fitar da zakka wal hajji waɗanda suka samu hali da dama a cikin ku za su rika zuwa aikin hajji wa akfa wa akfa kalimatan da annabi ya zo nan sai ayi faɗi wata magana sai bai faɗi ta ba kamar yadda ya faɗi wannan sai faɗa a ciki ciki a koyi wajen ka gane cewa ba kowace magana ba ce ta shafi jama'a akwai magana da ta shafi kowa da kowa akwai magana da ba ta shafi kowa ba maganar sallah ta shafi dukkan musulmi maganar azumi ya shafi dukkan musulmi maganar hajji zakka ya shafi dukkan musulmi amma kalmar da annabi ya koyi a zuciya ba ta shafe su ba ta shafi wane da wane da wane alima zalika fulanun wa fulan kaza fulanun masima kal iyali wa fa kalimatan sai annabi alaihi salatu wasallam sai koyi wata magana a cikin sai faɗi ta ƙara a cikin wato abin da ya faɗa cewa yi wa anna tas'alun nasa shay'a wa anna tas'alun nasa shay'a ku yi alƙawarin za ku kula da sallah suka ce mun yi ya rasulullah ku yi alƙawarin za ku kula da azumi mun yi ya rasu lalla ku yi mun alƙawarin za ku kula da hajji da zakka mun yi sai waigo ɓangaren su abubakar manyan sai cewa allah ta tsarin nasa shari'a ku yi mun alƙawarin duk talauci ba za ku roƙi mutane komai ba kaji manya in kana so ka gane karfin imanin ka to ka ganka idan ka wani Allah karka je kofar wani Allah. In Allah ya ganka kofar wani ba shi ba, ka shiga uku wallahi. Akwai mutanen da su ɗan gari ne, ba wani su kowane na zansu, kuma sun je zai sani. Amma kai na Allah, ka tafi maula, za ka ji jiki wallahi ma idan gidan gwamnati ka je ka ji labari ana ba da miliyan biyu biyu ko wallahi sai ka je sai ka yi awa awa uku awa biyar awa bakwai sai a baka dubu ashirin in ka sa kuma a ɗauke ka da kyamara Allah ma a nuna ka har fitan ba wani bane Allah ne ɗauke ka zai ga wa jama'a kun ganshi ko kun ganshi ya bar wuri na ga yanar kun ga yaje gidan ya je gidan gwamna ya je gidan yallabai ya je gidan alaji ya je gidan hakimi wani ya je gidan sarki wani ya je gidan minista wani sau da in kana da Allah alaka da Allah ka bar su in su suna da bukata su zo wurinka amma me zai sake gare wurin su wai in kana takama da lahira wacce na takama da duniya wane ne ya kamata ya zo wurin mai dan duniya ya kamata ya zo wurin dan lahira shi kuma mai Allah da ƴan duniya da ƴan lahira su zo wurin shi ba ga ba kowa ya zauna gidan shi a to dama wani ke wajen ai su suke shiga bala'i su tana kai wani bala'i za ka shiga kan tana saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ta tsaro nashi nasa shay'a kar ku roki mutane wani abu ko da an kada fa baya uba ala zalika sai suka sai masa baya a bisa haka fa wallahi rawi yace da taraba abu ulaika wallahi sai ka ga ɗaya daga cikin wanda suka yi wa annabi wannan alƙawari cewa ba za su roki mutane komai ba yasqutu sawda ahdim wa huwa ala bayrihi fala yaslu ahadan yunawiluhu iyyahu wa ba'an bil ahd za ka gansu ana tafiya mutum yana kan rabu bulalarsa za ta faɗo amma tun da yawa annaba a kauri ba zai roƙi kowa ba sai ka ga ya zo kusa da rakun ya sako ya ɗauki bulalarsa zai koma amma ba zai ci wani ya bi komai ba wai magana wai roƙi mutum ya ce ya Allah gidana ba abinci wallahi matata ta kusa haihuwa wallahi kaza kaza wallahi ka wani ma haka kawai zai zai ce wallahi ma tayin mota na ne ta zuwa tayin mota ka zo wurin wani to kaji wannan bulala ce take faduwa bulala tabali inda zai da Allah ba Allah ne ko mun bulala nan ba zai ce ba sai ya sako ya dauka saboda yayi wa Allah alƙawari sallallahu alaihi wa alihi sallam wafa'an bil ahd saboda suka alƙawari wannan hadisi ne muslim ya fitar da shi daga Abu dan Malik al-Ashja'i yace kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan faqala ألا تبايعون رسول الله وكنا حديثي أهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام يبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتبيئوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يقول صوت أهل فما يسأل أهل يناوله إياه فيقول مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديثنا جبولي لغني بقوي دا عشرين دا ترى ثم بعثنا
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah tabaraka wa ta'ala yana jiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace sun mabasna sannan bayan wucewar annabi nuhu alaihi salam da annabi hud alaihi salam da annabi salihu alaihi salam da annabi lutu alaihi salam da annabi shu'aibu alaihi salam min ba'dihim bayan wucewar waɗannan ba'athna Musa sai muka aiko annabi Musa da ayatina da ayoyin mu guda tara ba da tilka rusul bayan wucewa waɗannan manzanni an da shi kasasna alaika waɗanda muka kissanta maka labaran nuhun wa hudun wa salihun wa lulun wa shu'aib ala nabiyina alaihi salatu wassalam arsala Allah Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam ila fir'auna zuwa ga mai martaba sarki fir'auna kaji mugu nan ba wani Allah ma da rauna ba mugu nan ba da ɗaya to Allah tabaraka ta'ala ya turo annabi Musa alaihi salam shi yasa gurgudan matsayin mutum gurgudan jarabawa shi da Allah ya san cewa Musa za a aika wurin Fir'auna sai Allah ya ba shi damar su dinga magana shi da shi a kan Fir'auna in ba ta haka wanda Jibril za a dinga turowa akwai dan matsala Allah sai Allah da kanshi ya dinga magana da Musa kanshi saboda Fir'auna dan shi ma gani ta shi ma wani Allah Allah ne inni ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi to sai Allah tabaraka ta'ala ya koshi zuwa ga Fir'auna bi ayati na da ayoyin guda tara arsalallahu Musa Allah ya aiko annabi Musa wa da wuce da ayati ya bashi ayoyi wato mu'jizoji guda tara iya sunu al'asa wal yadu al baydau واليد البيضاء والسنون المجدبة والطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم والدمس Allah ya bashi wata sanda in ya sake ta sai ta zama macijiya in yadda ki dutse sai ya nuna da ruwa a matsayin mu'jiza Allah ya bashi in ya sa hannu a juya ya fito da shi zai gina haske kamar security light yana kashe mutane ido saboda haske sannan Allah tabaraka ta'ala ya bashi shekarun yunwa su zane masa mu'jiza domin ya jibi makiya Allah da su wa dufanu sannan Allah ya bashi dama wato ya nuna mu'jiza ta ambaliyar ruwa da ita halakar da Fir'auna wal jaradu da fari wal ummaru da kwarkwata wal dafali'u da kwa'i wal damu da jini ɗanyi mai kwarara waɗansu da shafewa wa kullu ha dukkan waɗannan mu'jizozi masuratun ababen rubutawa ne fiye da sura a cikin wannan sura suratul araf illa ɗansu sai dai karama mu'jiza ta shafewa ita kaɗai ce fi suratu yunus ta zuwa cikin suratu yunus ita ce faɗin allah tabaraka ta'ala وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا إنس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to banda wannan hali ayatu Musa at-tisbu wadannan sune ayoyin da Annabi Musa ya zo su guda tara al-asa sanda sattu karul ala ita za mu ba ku labari ba da dadewa ba waliyar hannu kuwa satus kamul ana ita ma za mu ambace ta yanzu ba da dadewa ba wakilunan musibatu amma shekaru wato shekarun yunwa ta tafi turu isani labarin zai zo ku abu biyu da biyu wancaradu sannan labarin fari wal kummalu da kuma kwarkwata wadda faji'u da kwadi waddamu da ɗanyen jini waddamsu da kuma sharewa da tashi fi suratu yunus waɗannan za su zo muku daki daki talla talla a cikin suratu yunus hali ayatu musa waɗannan su ne mujizozin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo da su musa ibn imran sunan sa kenan musa ɗan imran arsalahu allah ila fir'auna allah ya aiko shi zuwa ga mai martaba sarki fir'auna wane ne fir'auna al-walid ibn mus'ab bin rayyan sunan sa kenan walidu ɗan mus'abu ɗan rayyan malaka misra ya mallaki ƙasar misra ya yi sarauta a tsara min arba a mai ajin sanatin shekara ɗari hudu yana mulki garin wannan ana ta mamaki ya yi sarki mai martaba a duba ya shekara hamsin a kan gadon mulki to bi da shekara ɗari hudu ya yi shekara ɗari hudu to amma abinda zai burge ka da Allah ya shekara ɗari hudu yana miji ko to da mutuwar shi ko ya fi shekara dubu wai wa'azi ake ma ka gano duk matsayin da Allah ya baka ka daɗe akan matsayin wata rana ana nan gwargwadon shekarun da kai a matsayin shekarun da za a ce adadin shekarun mutuwar da ko fiye da haka sai ne so za ka kama Allah kawai ma inda hum yanfani wa ma inda Allah baje to saboda haka sunan shi Fir'auna Fir'auna mai Musa mutabu a Walidu dan mutabu dan Rayyan ya yi sarautar Misra fiye da shekara ɗari hudu. Wa Fir'aunu in ka ce Fir'auna laƙabun da kulli man malaka Misra wato laƙabin sarki ne duk wani sarki da zai zama ya samu sarautar Misra to sunansa Fir'auna ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne. Akwai Fir'aunan Yusuf akwai Fir'aunan Musa. Fir'aunan Yusuf mutumin kirki har ƙasa ya ba annabi Yusuf ya kawo iyayensa da dalilin zuwan banu Isra'ila ke nan ƙasar Misra. Fir'aunan zamanin sai ba shi, amma wannan fir'aunan da Musa mugu ce, a mugu. Kama an na Kisra, kamar yadda in ka jan ce Kisra, laƙabun da kulli man malaka Farisa, wato laƙabi ne sunan duk wanda ya zama sarkin Farisa. Wa kama an na Kaisara, kamar yadda in ka jan ce Kaisar, laƙabun liman malakar Roma, lakabin sarkin ƙasar Rum ne wa haƙana in ka zance haƙanu shi kuma liman malakar Sina lakabi ne na duk wanda ya zama sarkin ƙasar China wa Tubbau in ka zance Tubbau liman malakar Yamana duk wanda ya samu sarautar ƙasar Yaman to sunansa Tubbau in ka zance Najashi sarkin Habasha sarkin Habasha hadi alqabul lil muluki waɗannan sunaye ne na laƙabba na sarakuna kamar mu a nan na ka ce shehun barno shehun barno a shehun barno ba ɗaya ba ne ko duk wanda ya zama sarki a barno ta ce mai ne shehun barno ko kuma an ce lami ɗan adamawa lami ɗan adamawa kaga ai ba guda ɗaya ba ne ko kuma a ce iso nufe iso nufe sarkin bidda kenan sarkin nufawa ko kuma a ce kabisi ko ko kuma mene suke cewa shi yamurai igwe to kaga wannan duka duka lakabi ne na sarakuna shi yasa shi mu shi Ibrahim radiyallahu anhu da ya zama sarkin waliyan duniya duka sai muna kattan da ya mai waka sai shi an tali imamu imamu ha wadda biwa ha shirritu ha lukumanu ha sultanu ha wala an ta tubbuku ha wa kaisaru ha anusharwanu ha wala jashu ha kakanu ha ya ce a hazar bi nafhatikal khala'iku waktafa sudanu ha fi zaurikum bidanu ha to haka yake suna ne na lakabba na sarakuna fir'auna kaga shi fir'auna haza wannan fir'aun Musa shine fir'aunan annabi Musa sunansa al-walid Musa wato walid dan walid dan Mus'ab dan Rayyan wakila wannan zuwa da sunansa Mus'ab dan Rayyan sunansa kenan ila fir'auna Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi zuwa ga sarki fir'auna wa mala'ihi da shi da jama'arsa fa zalamu biha kafaru bi jami'il ayati sai suka kafirce da dukkan ayoyin da Allah ya saukar musu fanzur kai duba ka lura ka gani kai ba kana aiki batul mufsidina yaya karshen waɗanda suke bata ƙasa yake kasancewa bil kubur da kafirci min ilakihim ta hanyar harkar da su fir'aunu malakar misra fir'auna din nan ya zama sarkin misra ya yi mulki a cikin ƙasar arba'u mi'atin sanatin tsawon shekaru ɗari hudu wa kane akul kulle yawmin jamalan kullum sai ya ci rakuni guda rakuni sukutum Allah ma ta zai cinye kuma sai kwana arba'in bai shiga toilet ba kwana arba'in kullum zai ci rakuni kuma kwana arba'in yake bai shiga bayan gida ba kuma ya taɓa yin shekara arba'in ko ciwon kai da yi ba balle zazzabi sai ya sa ya ce kai hanya kuna gani ba ni bane shi kuwa ka ji shaki ba to Fir'auna wato kullum ya shira gobe wayan ga arba'in yawman la ya fi baitul khala'i kuma zai kwana arba'in bai shiga ɗakin ba haya ba wa mabtuliya bi alal ra'atin qaddu ba a taba jarabar sa ba da koda ciwon kai so daya tsawon shekaru fa ara gairahu min al-amradi ballan sana wani ciwo banda ciwon kai daga cikin cututtuka haɗaga don haka sai ɗagawa ya shishigi wadda an rububi ya da yi da'awar ubangizantaka a tahu rasulullahi musa sai manzan allah musa ya zo masa yan uwa lokaci ya yi zamu dakata a nan sai idan allah ya kai mu za mu tashi daga inda muka da su da Ɗarikar Tijjaniya tana da sharuɗa sai an cika waɗannan sharuɗa ake ba da su ba ake ba da ita ba a tilasta mutum ya shiga ɗariƙa dole amma in ya zo ya ce yana so to sai an gaya masa waɗannan sharuɗa idan ya yarda da su to shi kenan sai a ba shi duk wanda kaga ya shiga ɗariƙa to wato ya yarda cewa shi bawa ne mai zunubi kuma yana da ubangiji ubangijin nan yana kashewa yana rayawa kuma ya tabbatar yadda aka raya shi zai mutu zai shiga kabari ya shiga kabari gaskiya ne sannan ya yi da za a yi tashi mai kiyama sannan kuma ya ji Allah tabaraka ta'ala yana cewa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana nan masula ranar aljama za a tambaye idanuwanka abin da suka gani hanci abin da ya shaka baki abin da ya faɗa haƙori abin da ya tauna kunne abin da ya ji zuciya abin da ta kunsa hannu abin da ya taba kafa inda ta taka farji inda ya shiga sai ce kai ta inda za a yi hutun wannan gaskiya zan fada zan fada to amma an ce ɗari ƙannan ba hanyar tuba ne bari in je in tuba tun kafin in mutu shi ne kawai duk mutumin da ya shiga ɗarika ya yarda shi mai laifi ne bari ya tuba kafin ya mutu saboda haka ba wanda zai ce ba koyo wai wai shi ya shiga ɗarika wai wanda bai shiga ɗarika ba ba zai shiga aljanna ba ba wanda ya faɗa ya gaya maka dai ni dai ina so in haɗu da Allah lafiya na yi zunubi ina so in tuba kafin mu haɗu kai in ka ga dama ka tuba in ka ga dama kar ka tuba amma ni ban ce ba za ka shiga aljanna ba ni dai ka bani in tuba saboda ka in mutum ya zo karba sai a gaya masa sharadin da riga din an shiga ba a alta saboda wa auhu bil ahd inna al ahd kana mas'ula sharadi na biyu ba a hada dariƙar tijaniya da wata dariƙa saboda ma ja'ala Allahu da rajulin min qalbayni fi jawfihi sannan ba a tashi a je ziyarar wani wali mai rai ko matacce sai annaba da sahabbai sai tijanawa da niyan neman madadi saboda daraballahu masalan rajulan fi shuraka'u mutashakkisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiya li masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun sannan idan an shiga dariƙar tijaniya sharadin dare kula da sallah akan lokaci cikin jami'i ba a wasa da sallah sannan in an shiga dariƙa dole za a girmama iyaye a yi musu biyayya idan mutum bai bin iyayen sai zo karɓar dariƙa aka samu labari kar a bashi a ce ya je ya tuba wurinsu siyafi sannan ya dawo ya karɓa idan kuma iyayensa sun mutu to a bashi dariƙa sai a gaya masa ya je ya karanta musu la ilaha illallah dubu saba'in ya aika musu lahira sannan idan mutum ya shiga dariƙar tijaniya dole ya so annabi ya koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan idan mutum ya shiga ɗariƙar tijaniya ba zai sha taba ba balle wiwi balle sholi balle giya balle koket sannan idan mutum ya shiga ɗariƙar tijaniya ba zai cuci mutane ba zance ko aiki ba a zagin yan izara a ɗariƙa ba a zagin yan shi'a ba a zagin kiristoci a zikiri ake da salatin annabi kawai ba hujja bane ka ce ai ya zage ni ne shi yasa na rama a ai shi na shi wurdin kenan zagi kai kuma naka zikirin la ilaha illallah ya wace kaman naka shi ne ban nashi ya kama naka ba ba nashi yake yi kuma ka san ko ka shigo nashi saboda ka laifin naka ne ba nashi ba shi ya tsaya inda aka aje shi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum saboda ka yan uwa dari da tijaniya in mutum ya shiga kar ya cuci kowa kar ka dinga bata mutane da bakinka kar ka taba dukiyarsu ko abu katsinta kai cigiya kar ka ce Allah ya bani Allah ya baka a kai cigiya dai ka tambaya so da ka sun yarda me kallon da rika ya yarda me sunanka malam aliyu harami ko sise shugabanninmu kenan to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجاه العظيم نراك طريق التجانية استغفار صلاة لا إله إلا الله لازم إصابة يوم وظيفة ذكر الجمعة هكذا ده شرط kula da sallah girmama iyaye barin lalata san annabi da koyi da shi barin cutar halitta zance ko aiki kayanta sanadin da na baka ɗarikar da shi daga maula da shi kama da aliyahul fathi daga maula da shi kama da ibrahim yas daga sai yi amada su kai al'ayyashi daga sai yi amada su abdalawu daga sai yi ali tamasiri daga maula da shi kama da tijani radiyallahu ta'ala al-ajma'ina daga sayyidul wujudi shi kuma daga rabbul izzati Allah tabaraka ta'ala a yayin da yace da shi fa auha ila abdihi ma auha ka samu rabo a cikin ma auha ka karba innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله